بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da ya bamu ikon dawa don ci gaba da wannan karatu na littafin sahihul bukhari muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta lamunan muwafaka da abin da za mu saurara ana cikin kitabul jumu'at littafin da ke magana akan hukunce-hukuncen da suka shafi juma'a to saboda haka za a tashi sabon babi babu rukhsati ila izal illam yahdur al-jum'ata fil madar
babu rukhsati illam yahdur al-jum'ata fil matar wannan babi yana magana akan sauƙi da rangwame na shari'a in mutum ya kasa fitowa jima'a saboda ruwa in ya kasa fitowa jima'a saboda ruwa to ayi rangwame shine babu rukhsati illam yahduri aljum'ata fil matsari saboda ruwa ka kenan ba don ana ruwan shikenan sai mutum ya ce bai zuwa jima'a ba in dai bai fito ba to shari'a ta yi rangwame in kuma ya fito to ya kyautata ba a ce a ba a hituwa ba kwata-kwata kada an ce ba a hituwa kwata-kwata kamar an hana ne a rangwame ne wanda ya ɗauka shi ke ne ya zaman shi bai laifi ba wanda kuma ya taho shi ma bai laifi ba ɗayan tuna mutu can can maganar a sallah na
حدثنا محمد حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزياد قال صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن أمي محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مطير في يوم مطير إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عظمة وإني كرهت أن أخرجكم فتمشون في الدين والدعوة
حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل قال أخبرني عبد الحميد صاحب الزيادي قال حدثنا عبد الله بن الحارث بن أم محمد بن سيرين قال ابن عباس لمؤذنه في يوم مدير إذا قلت أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حي على الصلاة قل صلوا في بيوتكم فكأن الناس استنكروا قال فعله من هو خير مني إن الجمعة عزمة وإني كرهت أن أحرجكم فتمشون في الطين والضحض wannan hadisi musaddad ibnu musarhad ya zantar da mu yace haddathana isma'ilu yace isma'ilu ya zantar da mu qala akhbarani abdul hamid yace abdul hamid sahibu ziyadi ya bani labari qala yace haddathana abdullah ibn al harith yace abdullah ibn al harith ya zantar da mu shine ibnu ammi muhammad ibn sirin dan ammin muhammad ibn sirin ne qala ibn abbasin yace Abdullah ibn Abbas ya ce li mu'azzinihi ga ladanin shi fi yaumin madirin a wata rana ko a wani yini madirin mai yawan ruwan sama ai kathirul matar shine masir din idza qulta ashhadu anna muhammadan rasulullah idan kace ashhadu anna muhammadan rasulullah fala taqul hayya ala salat to abinda zai biyo mishi hayya ala sala ko to karka ce hayya ala sala qul sallu fi buyutikum kace sallu fi buyutikum maimakon hayya ala sala faka annan nasu stankaru can kuma sallu fi rihal in an tuna can wanda aka wuto sallu fi rihal waccan riwaya to fa ka'annan nasu sankaru sai mutane kowa wannan dibe wannan wannan dibe wannan maimakon da za a ce hayya ala sala sai ana sallu fi buyutikum sai wannan ya kalli wannan wannan ya kalli wannan ga alama istankaru sun musanci wannan cewa sallu fi buyutikum maimakon hayya ala sala to da ya fahimci haka qala sai abdullah ibn abbas ya ce fa'alahu man huwa khairun minni wanda ya fi ni ni na ga yayi ni ma kwaikwaya nayi ni ma koyo nayi wanda ya fi ni ne na ga yayi shi yasa ni ma nayi wannan shine manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam innal jum'ata azmatun haqiqa jum'a tana da ƙarfi haqiqa jum'a tana da ƙarfi amma wa inni karihtu an uhrijakum naqi an uhrijakum in takura muku uhrijakum marar ruwa uhrijakum وما جعل عليكم في الدين من حرج الله تبارك وتعالى bai sanya muku kuntatawa a cikin sha'anin addini ba Allah tabaraka wataala bai sanya kuntatawa a cikin sha'anin addini ba don haka Abdullahi ibn Abbas yace wa inni karihtu an ukhrijakum na kyamaci in kuntata muku fatamshuna fi dini kuma an karanta shi an ukhrijakum da ruwa in fito da ku ana cikin ruwan na kyamata ka da an ce hayya ala salah duk inda mutum yake zai hito to na kyamaci in hito da ku daga cikin ɗakunan ku zuwa cikin ruwa akwai wata riwaya kuma an ku aske maku in ja muku laifi in ja muku yin laifi saboda yanzu da mutum an ce hayya ala sala ya ga ga ruwa ga tafo sai ran shi ya ɓaci da ran shi ya ɓaci ya yi laifi to ni ne ni ne ja muku laifi shine an asti maku a wata riwaya fatamshuna fi dini wadh ku fito kuna tafiya cikin tabo wadh da kuma dalba dalba na kwasa ku zamiya na kwasa ku ga kuma tabo tabo kaga ba a rabuwa da bata kaya kaya wallu izari za su yi kace kace sannan kuma ga dalba ana iya zamewa mutum ya haɗu da sai da za ta kasance ba to haka ya ce ina jin ina kyamar in in in in in kuntata muku ko kuma in fito da ku in an samu shirwa kaga nan in ana ruwa kuma ga taɓo suna daga cikin uzurran da za su rangwanta zuwa jama'a abinda babin ke magana kawai kenan shi kaga mu ɗabuka shi zahira ce ƙarara daga cikin abubuwan da ke rangwame na zuwa jima'a suna da yawa akwai rashin lafiya akwai jinya ba kai ke da lafiya ba amma kana da majinyaci wanda kai ne mai diba shi in ka ce ka tafi jima'a to zai bukatu kuma ba wani kusa da shi don haka kai ma yanzu an yi ma rangwamen zuwa jima'a haka ma wanda ake bi bashi kuma bai da abin biya ya tabbatar da in yi tafi jima'an nan dama ana bi ɗauwace hanya za a samu aka ce to ko yana koyi-koyi ran jima'a za ku ga ido to bari a dace shi ko hanyar da yake zuwa jima'a ko kuma masallacin jima'a sai a dace can masu bin shi bashi da an kama sai a ba 'yan sanda kuma bai da abin biya to wannan yana daga cikin uzurran da za su hana zuwa jima'a amma yana da abin da zai biya ba bashin da zai hana shi zuwa jima'a ita shari'a ba ta yadda ba sai dai ya tafi a kama shi in ya so ko ya biya ko kai ya biya shi ya sani to
babun min aina tukutar juma'atu wa ala man tajib li qawli Allah jalla wa azza idza nudiya lis salati min yawm al jum'ati fas'au ila zikrillah babun min aina tukutar juma'atu wa ala man tajibu لقول الله عز وجل إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسأوا إلى ذكر الله شكم wannan babi yana magana min aina daga ina tu'tal juma'atu wajibi ne a zo juma'a in mutum na nesa da masallaci kamar nisan yaya kamar ina mutum yake da masallaci juma'a take wajibi gare shi ta kamar ina wanda yake a masallaci masafa nisan da ke tsakanin mutum da masallaci shin hayya zuwa yaushe ne nawa ne masafar wadda in yana can wajibi ya zo masallaci to wannan babu shi zai magana wa alaman tajibu sannan kuma akan wa juma'a ta wajaba akan wa juma'a ta wajaba akwai wanda juma'a bata wajaba gare su ba akwai wanda ta wajaba gare su yace li qaulillahi azza wa jalla saboda zancen Allah tabaraka ta'ala muta'alliqina da alaman tajibu akan wa ta wajaba saboda zancen Allah tabaraka ta'ala wajibi ne a kwankwance saboda wani wajabci ya taho to wajabcin nan waye kama me wajabcin shine li qaulillahi azza wa jalla saboda zancen Allah tabaraka wa ta'ala mai girma da buwaya da yace idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah idan an yi kira lis salati saboda sallah in an tuna da wannan aya aka bude kitabul jumu'a da ita muka bude karatun kitabul jumu'a kuma an yi bayanin maganganun malaman tafsiri akan idza nudiya lis salati min yawmil jumu'a in an yi kira aka ce kiran nan fa kiran nan da sai liman ya shigo masallaci ya ce assalamu alaikum ya zauna kan mimbari sai ladan ya tashi yayi kira to wannan kira ba kiran wanka ba shi da ake ce kiran farko wanda daga baya ne zamanin sayyidina Usman ibn Affana saboda Madina ta ƙara faɗi ta ƙara faɗi don haka sai ya sa yana da gida kusa da kasuwa sai ya sa ya tsaye da ladani nan wanda zai rika kira kafin ya fito yana ma gidan shi za a yi wannan kiran yanzu sai muna ce kiran wanka to ba wannan ba kiran dai wannan da liman yana kan mimbari zaune za a yi kiran to shine izanu fi salati min yamil juma'ati ranar juma'a fas'au ila zikrillah ku shuɗe ku yi sauri ku himmantu ku yi hadari na zuwa masallaci duk an fassara shi da fas'au aka ce ba a yi gudu ba a dai shagaltu yanzu duk abin da ake ciki to a aje da an ji an yi kiran nan to maza maza a gaggauta kada a aje komi kawai a himmantu zuwa ga sallah a himmantu zuwa ga sallah shine fas'au ila zikirillah ku yi gaugawa ku himmantu zuwa ga sauraron huduba an fassara zikirillah huduba ne to saboda wannan wajabci imam bukhari ya akka da wannan babi cewa to lalle ku a san wane ne wannan wajabci kama wa ala man tajibu li qawlillah tabaaraka wa ta'ala idan nudiya lis salati min yawm al jum'ati fas'au ila zikirillah
وقال عطاء وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سميت النداء أو لم تسمعه وكان أنس رضي الله عنه في قصره أحيانا يجمع وأحيانا لا يجمع وهو بالزاوية على فرصه
وقال عطاء إذا كنت في قرية جامعة فنودي بالصلاة من يوم الجمعة فحق عليك أن تشهدها سمعت النداء أو لم تسمعه wannan imam bukhari sai fara da wannan asari na ababu ibn abi rabahi na ababu ibn abi rabahi abinda ababu ibn abi rabahi yake cewa idan kunta fi qaryatin idan ka zamo a cikin ƙauye ko cikin gari jami'atin wanda ya isa jima'a ko jami'atin wanda ake yin jima'a a ciki fa nudiya bis salati kuma aka yi kiran sallah min yawmil juma'ati na ranar juma'a fa haqqun alayka wajibi ne gare ka an tashhada haka halarci wannan juma'a sami'ta nida'a aw lam tasma' ka ji kiran sallar aw lam tasma' ko kuma baka ji kiran sallar ba wataƙila zan kana nesa da masallaci garin yana da faɗi yadda inda kake ko an yi kiran ba ka ji amma dai kana cikin gari to kasance ka cikin gari ko ka ji kiran sallah ko baka ji kiran sallah ba halartar juma'a ya kama ka wajibi ne za mu zo akan bayanin malamai akan masafa da kuma wanda juma'a ta kama da wanda ba su kama ba na in an lura wannan ai ta'aliki ne imamul bukhari yayi kamar yadda mu'allaqat na imamul bukhari malamai sun bibiye su an same su garo suke imma imamul bukhari yayi waslin abin shi can baya ko kuma zai waslin abin shi nan gaba sai wadatu gabarin kawo shi mausulan sai ya kawo shi mu'allaka to wannan abdurrazzaq ya rawaice shi mai musannaf musannaf Abdurrazzaq ya rawaice shi kan Ibn Jurayj wannan wannan asari na Abba ibn Abi Rabah Abba ibn Abi Rabah asarin nan nashi to sannan wa kana Anas radiyallahu anhu fi qasrihi ahyanan yujammi wa ahyanan la yujammi wa huwa bizawiyati ala farsakhayn haka na Imam Bukhari ya sake kawo wani wani wani asari na Anas ibn Malik radiyallahu anhu abin da yake cewa kana Anas sayyidina Anas ya zama radiyallahu anhu da Allah tabbata gare shi fi qasrihi a gidansa ahyanan yujammi wasu lokaci yakan yi jima'a wa ahyanan la yujammi wani lokaci kuma bayin jima'a wa huwa bizawiyati yana a wurin wani wuri ne da ake cewa zawiya ala farsakhayn yana a farsakhi biyu daga basra farsakhi biyu kaga zai kama mil shida kenan don duk farsakhi ɗaya mil uku ne to tsakanin shi da basra mil shida to waɗannan mil shida ɗin nan gidan shi alsubnu maliki yake amma wani lokaci ya tattako daga can ya taho wani lokaci kuma ba zai zo ba to wannan shi ma kaga a taliki ne wanda ibnu abi shayba a musannaf dinsa yayi yayi wasfin wannan riwaya wannan akal to
حدثنا احمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن وهب قال اخبرني عمرو بن الحارث عن عبيد الله بن ابي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن أروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان الناس ينتاب ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والأواني فيأتون بالغبار يصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم تدهرتم ليومكم هذا حدثنا أحمد قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني أمر بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر بن الزبير حدثه عن قروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قالت كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فياتون من الغبار يصيبهم الغبار والأرق فيخرج منهم الأرق فأتى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا wannan hadisi Ahmad ya zantar da mu inji Imam al-Bukhari qala haddathana Abdullah ibn Wahb yace Abdullah ibn Wahb ya zantar da mu shi Ahmad ibn Salih wancan wanda ya saba dai shi ne ce qala akhbarani Amr ibn al-Harith Amr ibn al-Harith ya bani labari an Ubaydillah ibn Abi Ja'far ya karbo daga Ubaydillah ibn Abi Ja'far anna Muhammad ibn Ja'far sani dai Muhammad ibn Ja'far ibn Zubair haddasahu ya zabantar da shi an Urwa ibn Zubair ya karbo daga Urwa ibn Zubair an Aisha zaujin Nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya karbo daga ummi Aisha iyalin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qalat ta ce kana nasu yantabuna yawmal jumu'a mutane sun zamo yantabuna watan sukan zo juma'a watan lokaci lokaci abinda ba kullum ba ba kullum ba ba a jiro ba lokaci lokaci ma'ana suna ɗai lokacin da don haka ma a wata riwa sai ce ya tanawo suna mayanta juna kamar a tanawo fil ilmi can a cikin kitabul ilmi wanda muka hutu a cikin kitabul ilmi wasu in sun zo yanzu wani sati ba su ne za su zo ba sai da kuma wasu ne suka zo wa'ancan sun yi fashi wa'anda suka yi fashi su kuma lokacin da yanzu za su kaga suna zuwa lokaci lokaci ba jira ba na'am fa ka yace min manazilin daga gidajen su wal awali da kuma awali can anguwanni ne na can wajen Madina fayatuna za su zo fil gubari a cikin kura saboda nisan da ke tsakanin su da Madina sun yi tahiya don haka za su shawo kura da an gano za a ga sun yi bidid bidid yusibuhumul gubaru wal arab ga su sun yi zuwa kaga zuwa yana nuna cewa nesa ne sun yi tafiya mai nisa don haka sun yi zuha kuma sun yi bidid da kura saboda nisa fa ya kharuju minhum al-araq sai zufa bi yatsu musu fa ata rasulullahi sallallahu ta'ala sallam insanun minhum ana naran nan sai wani mutum daga cikin mutanen can na can wajen madina sai ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa indi ummul mu'minin aisha ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yana wuri na fa qala annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace law annakum tadahhartum li yawmikum hadha saboda yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga yayi bidid bidid kuma yayi kace kace da zufa sai ce law annakum tadahhartum li yawmikum hadha da dai za ku rika wanka saboda wannan yini na musamman to da ya fi da kana ahsan shine shine jawabi muqaddari ne babu shi dan ka san law tana buƙatar jawabi law annakum tadahartum da dai za ku yi tsarki ma'ana za ku yi wanka li yawmikum hadha saboda wannan yini naku la kana ahsan kenan da zai fi da zai fi saboda ita juma'a wuri ne na taruwa kowa da kowa don haka ba a son mutum ya zo da wani ƙarin da zai zama suna cutuwa da shi don haka aka sunnanta a yi wanka kuma sunnan mai ƙarfi a yi wanka kuma ka a tsaya ga wankan in an yi wankan a sa tufafi waɗanda suke mafiya kyau in sun samu sababbi ko mafiya tsarki kaga wanka ku kenan su ma ba su da zuba sannan na uku a shafa turare dan duk ya zama na cewa haɗuwar da aka yi ba a cutar da juna ba da wari ko da ƙari duk ba a cutar da juna ba don haka a yi wanka a sa tufafi mai kyau kuma a shafa turare to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ce law annakum tadahhartum li yawmikum hadha
babun cewa to nan me mudabakar wannan hadisi da tarjuma mudabaka sakanan nasu yantabuna ko yatanawabuna aljuma'a min manazilihim wal awali aka ce tahowar cewa mutane suna zuwa jefi-jefi ba jere kullum ba ɗari ya nuna waɗanda suke nesa da gari ba juma'a gare su ba dole ba ce don da dole ne ba magana yanta gona ko yi tunawa gona dole ne yadda za su yi sallar a zahar jam'i sai sun zo juma'a ita to wannan sai da shi suka kafa hujja cewa watan waɗanda suke wajen gari ma juma'a ba ta waje ba gare su ba abu hanifa yana daga cikin da suka tafi akan hakan to wanda suke a wajen gari juma'a ba ta kama su ba juma'a ta kama wanda yake fil misri a cikin gari ne kawai to nan akwai maganganun malamai a cikin wajabcin juma'a ga wanda yake wajen gari wasu jama'a daga ciki suka ce to shi wanda yake wajen garin kala-kala ne duk wanda da a kaddara zai zo juma'a a yi juma'a a ƙare ya koma ƙauyensu rana ba ta faɗi ba to juma'a ta waje ba kanshi duk wanda zai zo juma'a a ƙare juma'a ya kama hanya ya koma ƙauyensu rana ba ta faɗi ba to duk wanda a haka to juma'a ta waje gare shi kenan wanda da za a ƙara juma'a ya kama hanya bai kaiwa garin su rana za ta faɗi to shi juma'a ba ta kama shi ba ta faɗi gare shi shine tajibu ala man awahu al-laylu ila ahlihi man awahu al-laylu ila ahlihi wannan irin riwaya Abu Huraira da Anas ibn Malik da Abdullah ibn Umar da Muawiya da Hasan Bisri da Ikrama da Al-Hakam da Ibrahim An-Nakhai da Abu Abu Abdurrahman As-Sulami waɗannan duk sun tafi da Ata ibn Abi Rabah da Auza'i da Abu Thawr da Ibn Al-Munzir kuma sun ruwaici wannan ra'ayi sun tafi akan shi ne bisa ga abin da aka ruwaita daga Abu Huraira kuma marfu'i ne abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-jum'atu ala man awahu al-layl ila ahlihi jum'a ta kama wanda da zai taho a yi jima'a a ƙare ya koma dare ya cin mai yana cikin iyalai shi kaga rana ta faɗan mai yana cikin iyalai shi domin ita ga shari'a faɗuwar rana shi allai sun ma'atin musu siyama ila layl ana ana aje azumi yaushe ne rana ta faɗi kaga rana ta faɗi layl kenan thumma atimmu siyama ila layl saboda haka wasu kuma suka tafi suka ce juma'a na wajaba ga duk wanda in an kwala kiran sallah zai ci duk inda kake inda za za a yi kiran sallah ka ji juma'a ta wajaba gare ka juma'a ta wajaba gare ka wannan takan abdullah ibn umar imam tirmidhi ya roce shi takan imam shafi'i da imam ahmad da ishaq ibn rahawayhi duka sun ruwaice shi kuma sun dogara ne da hadisin abdullah ibn umar radiyallahu anhu daga annabi sallallahu alaihi wasallam abdullah abdullah ibn amr ibn al-as abdullah ibn umar abdullah ibn amr ibn al-as abinda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-juma'atu ala man sami an-nida'a kaga su kuma su ga riko da maganar maganar wajibcin juma'a ta ana la'akari ne da in za a yi kiran sallar kana ji alaman sami annida aljum'atu alaman sami annida juma'a ta kama wanda dukka jin kiran sallah da an yi kiran sallah komai nisan ka da juma'a ta kama ka komai nisan ka da juma'a ta kama ka aka ce to na akwai shar'in shi mai kiran sallah ya zama sayyita mai murya ne kwarai da gaske tana zuwa nesa ɗaya kenan sannan na biyu lokaci ya zamo na tsatsi ba hayaniya inda hayaniya to sauti komi ƙarashi bai zuwa nesa in akwai hayaniya sannan shi kuma mai jin su kuma shi kuma mai jin ya zama mai cikakken ji ne wanda bai da matsala ta ji wanda bai da matsalar ji in yana da matsalar ji abin da ke kusa da shi ma bai ji balle abin da ya nisa wa'anga sharuɗa ne mai kiran sallah ya zama sagitan lokacin ya zama na tsatse sannan kuma shi wanda zai jin wanda a can din ya zama mai cikakken ji ne ko mai lafiyayyen ji to sun kafa hujja akan wannan wasu kuma suka ce irin su imamu abu hanifa jima'an ma wanda a cikin gari kadai ta kama duk wanda yake wa jima'a ba ta kama shi ba sai da in ya ga dama ya tafi amma ba ta kama shi ba wasu kuma daga ciki suka ce duk wanda an mil a farsahi biyu jima'a ta kama shi duk wanda akan farsahi biyu juma'a ta kama shi imam malik yace talafatu amyali yace duk wanda an mil uku kaga kilomita hudu da rabi kenan duk wanda an mil uku to juma'a ta kama shi duk wanda an mil uku wanda imam zuhri da ibrahim an-nasa'i da laysu ibn sa'd duk sun tafi akan mil uku mil uku to nan ma sai aka yi sabani to an zo lissafi mil uku daga manara kamar da yake a askari ne ko a muktasar ne daga manara za a ɗauko lissafin mil uku ko ko daga fita cikin gari to kaga wasu asabu malikin suka yi saɓani suka ce a'a ana daga manara ne ake faro lissafin nan na mil uku din daga manara nan tsororo ginin nan na masallacin jima'a daga nan za a ɗauko lissafi daga nan har ya zuwa inda suke in su yi mil uku to jima'a ta kama su zance na biyu kuma suka ce a'a ba daga manara ba daga wajen gari zuwa zuwa daga inda gari ya ƙare daga nan za a fara lissafi to wannan shine maganganun malamai dai munan fuqaha na malikiya sun tafi akan mil uku duk wanda ala salasati amyalin to jima'a ta kama shi sai ya taho juma'a ta kama shi sunan gurin sami'an nida'a a wulan isma ya ji kiran sallah ko bai ji kiran sallah ba wannan shine abun nan din sabani na fuqaha'ul amsar akan wane ne juma'a ta kama kuma menene gurgudun nisan da juma'a bata faɗi ba ga wanda annan gidan shi yake nan babun waqtul juma'ati idza zalat ash-shams babu waƙatil juma'ati idza zalati shamsu shi kuma wannan babu yana magana bai faɗi ba mu gare mu sai sai idafa sai ce babu waƙatil juma'ati idza zalati shamsu babin waƙatin juma'a idza zalati shamsu idan rana ta karkata daga tsakiyar sama ta yi zawwal to shine lokacin juma'a wani kuma zai ce babun waqatul juma'ati idza zalati shamsu tadbiruhu hadha babu wannan babu kenan lokacin juma'a in rana ta yi zawwal lokacin da ya halatta a yi sallar azhar to lokacin ake juma'a lokacin ake juma'a to wannan babi zai magana akan wakacin juma'a yaushe ne ake yin juma'a sai imam bukhari ce idza zalati shamsu kaga nan imam bukhari ya saba bisa ga ka'idodin shi ka'idodin shi duk mas'alar da adda khilafa to imam bukhari to bai yin yanke kanta in yazo sai ya samu rarraba sai ce babin yin kaza amma bai hudu hukunci tun cikin tarjama sai an shiga hadisul babi amma nan tun cikin tarjama yayi bayani yayi bayani sai aka ce to dalili abin da yasa Imam al-Bukhari yayi wannan yayyanke daga ma lokacin Juma'a tun cikin tarjuma yayi la'akari da sabanin da akwai bai taka kara karya ba kuma ba a kula akari da shi sabani na maganganun wasu malamai na cewa a iya Juma'a kafin zawwal to a wajen Imam al-Bukhari wannan bai taka kara karya ba shi wajen shi bai ko dauke shi sabani ba tunda bai ko dauke sabani ba kawai sai gaban shi kawai ce idan zalat shams saboda duka jamhur sun ittifaki akan juma'a na yanzu ne lokacin da ake azhar lokacin da rana ta yi zawali to وكذلك يروى عن عمر وعلي ونعمان بن بشير وعمر بن هريث رضي الله عنهم وكذلك يروى عن عمر وعلي والنعمان بن بشير وعمر بن هريث رضي الله عنهم إمام إمام البخاري رحمه الله da ya tashi sai ya ce waka zalika wannan magana da nayi cewa waqtul juma'ati idza zalati shamsu yurwa an umar an ruwace shi daga sayyidina umar bin khattab wannan magana waka zalika sai ka ji sai ka ji wannan ishara zuwa ga me ishara shi ta waka zalika zuwa mene yana magana ne akan zancen shi na waqtul juma'ati idza zalati shamsu to wannan zancen yake magana kazalika yadda ka ji na faɗa din nan yurwa an umar haka aka ruwaita daga sayyidina umar bin khattabi wa ali haka aka ruwaita daga sayyidina ali wa nu'man ibn bashir haka aka ruwaita daga nu'man ibn bashir wa amr ibn quraysh haka kuma aka ruwaita daga amr ibn quraysh radiyallahu anhu yadda Allah tabbata gare su kaga nan in Allah rudu in taliquka ne sai ya kawo su taliquka wa'annan afar na wa'annan sahabbai guda hudu sai ya kawo su babu wanda ya kawo marwaya kowanne ya kawo shi mu'allaka to na farko dai magana shi ta ruwa an umar to kamar da malamai suka bibi wannan ta'liqi na Imam Bukhari cewa an ruwaita daga sayyidina Umar al-Khattab ya ce waqtul jumu'ati idza zalat ash-shams ibn Abi Shayba a musannaf dinsa ya ruwaice shi ya ruwaice shi abin da yake cewa alim abbas in qala falam ma kana yawmul jum'ati wa zalat ash-shamsu kharaja umaru fajalasa ala al-minbari kaji kaji kaji asarin yadda yake takar abdullah ibn abbas ne abdullah ibn abbas yake cewa ran lokacin da ranar juma'a ta zo wa zalat ash-shamsu rana ta yi zawwal kharaja umaru ibn al-khattab sai sayyidina umaru ya fito fajalasa ala al-minbari ya zanna kan minbari kaga juma'a kazalika yuwa an umar kiran to sai asarin sayyidina ali shi kuma asarin sayyidina ali ibn abi talib radiyallahu anhuma ibn abi shayba hayyau dai ya royace shi shi kuma watan takan amr ibn marwan an abi qala kunna nujammi'u ma'a ali idza zalat ash-shams mun zamo muna yin jimma'a tare da sayyidina ali lokacin da rana ta yi zawwal kaga maganar Imam Bukhari ta hito wa fa kadhalika yurwa an Ali na'am to sai asari na uku shine na Nu'man ibn Bashir asarin Nu'man ibn Bashir har wayo shi ma Ibn Abi Shayba da sanadi ingatacce da sanadi ingatacce saboda ko da Imam Bukhari bai yi waslin riwaya shi ba ta'liqi shi ba ko a gaba ko a baya to duk inda za a cimma wani malami mu'tabari yayi wasu wannan riwaya za a ganta akan sharɗin bukhari take ingantaccen riwaya ce eh to shine shi kuma sakan numan ibn bashir an ubaydillah ibn musa an simakin qal kana numan yusalli bina al-jum'ata ba'da ma tazulu shams bayan rana ta yi zawali kaga asarin numan ibn bashir kenan sai na hudu shine asalin amr ibn quraish har wa yau shi ma dai duka wannan magana ma an yi takrijin ta kan mi ta kan musannad na na ibn abi shayba abubakar ibn abi shayba daga cikin malaman bukhari ne to shi ne yace farwa ibn abi shayba shi ma ibn abi shayba ya ruwaice shi abin da yake cewa watan takan walid ibn izar izar qala ma ra'aytu imaman kana ahsana salatan lil jum'ati min amr ibn quraish ban taba ganin wani limami ba wanda yafi kyautata sallar juma'a kuma abun nufraisi fa kana yusalliha idza zalat ash-shams ina sallata ta idza zalat ash-shams kaga isnaduhu sahihun to wannan shine waɗannan taliƙoƙa da Imam Bukhari ya kawo su guda hudu na asarun sahabbai guda hudu sayyidina Umar sayyidina Ali Numan ibn Bashir Amr ibn Quraysh wanda za a ce to me dalilin da Imam Bukhari ya taƙaito akan waɗannan sahabban wasu suka ce abin da yasa ya taƙaito akan waɗannan sahabban saboda an ruwaito daga gare su sabanin haka wasu na da wata riwaya daga waɗannan cewa sun yi jimma'a kan zawwal an ruwaito sun yi juma'a kan zawal don haka imam bukhari kuma dukkan riwayoyin waɗancan na sun yi juma'a kan zawal suna da illa ba su tabbata ba to waɗannan su ne matabbata don haka imam bukhari yake maganar sai ana ɗauka kamar raddi ne ga waɗancan mai riko da waɗancan ya ajiye ya riki ga riwayoyi ingantattu masu ƙarfi cewa dukkan waɗannan sun yi juma'a ne bayan zawal an ruwaita da gare su sun yi juma'a ne bayan zawwa domin akwai kamar da ibnu battal ya ce dukkan waɗannan an ruwaici an ruwaita da gare su cewa sun yi juma'a kafin zawwal ya ce amma min ɗari la ya fito ta hanyar da ba ta tabbata ba ba ta inganta ba don haka da ya gama kawo riwayoyin duka sai ya bi su da amsa cewa riwayar wani da aka ce riwayar sayyidina ali an ce sayyidina ali ya yi jima'a wani lokaci ta yi zawal wani lokaci ba ta yi zawal ba sai ce to wannan riwaya da aka rita daga sayyidina ali karmallahu wajahu yace mahmulun alal mubadarati inda zawali aw at-ta'khir abinda ake nufi ba a fahimta bane wataƙila lokacin sayyidina ali yayi gaugawar yin tazawwal din nayi yayi wani lokaci kuma sai zawwal din ya tura ba wai kafin zawwal sai na alayhi ta ba a zawwal din nayi yana yin juma'a wani lokaci kuma a bada gar a bada tazara abin da yake nufi kenan sannan riwaya ibn mas'udin fa an ce an ruwaito abdullahi ibn mas'udin yana yin juma'a duhan lokacin hanzu to ita kuma wannan riwaya ya take aka ce to fa fihi abdullahi wa huwa saduq walakinahu tagayyara lamma kabira yace akwai wani rawi ciki ana ce shi abdullahi saduq mai gaskiya ne a wajen malaman riwaya amma kuma ya samu canji lokacin da ya tsufa ya samu canji don haka ana iya dan samun canji a riwayar shi ya bada abin da ba shi bane to su a wajen malaman hadisi wannan fa'ila ce ya samu matsala lokacin da ya tsufa ko mantuwa ko wasu abubuwa haka istila'i ya same shi kamar bai da maizi a kwakwalwar shi lokacin da ya tsuha to duk abubuwa ne da ke sa a jirga shi kaga ba za ba za a istihaji da shi ba qala hu shuba wa ghayru yace shuba da wani su sun tabbatar da wannan sannan cewa muawiya shi ma yayi watan sallabina muawiyatu juma'a duhan muawiya yayi sallar juma'a da mu da hansi to yace fi sanadihi sa'idun zakarahu ibn adiy fi du'afa yace akwai sa'idun wanda ibnu adiy ya kirga shi cikin du'afa to ya za a karbi riwaya wanda akwai da'ifi cikin ta wa qala al-bukhari la yutabu ala hadisi kuma imam bukhari yace kuma akai rashin sa'a riwayar tashi ba ta da mutaba da tana da mutaba sai mutaba ta dan taga zo abin ko da yake da illa to akwai mutaba to ba mutaba la yutabu ala hadisi yace to riwayar Sa'd ibn Abi Waqqas fa ita kuma riwayar Sa'd ibn Abi Waqqas ita kuma fala yadullu ala fi'liha qabla az-zawali ba ta karantarwa ba ta nuna cewa qabla zawali ne yayi bal annahu kana yu'akhiru an-nawma liqa'ilatin ila ba'da zawal abinda kawai ake fahimta daga riwayar maimakon yin kailula kafin juma'a to saboda hidindimun juma'a ita juma'a ka haima ta juma'a akwai hidindimu gare ta ayi wanka ayi kaza ayi kaza ayi kaza to da ka sai jinkirta kailular sai bayan juma'a sai jinkirta kailular sai bayan juma'a lishtigalihi bitahiyati da juma'a saboda haka ita dai juma'a sai zawal yayi an samu wani malami a Zaria irin wa'annan asarun wa'anda duk malamai sun tace su yanzu a ce irin su Ibn Hajar ba san wannan ba irin su Imam Malik ba san wannan ba irin su Ibn Abdul Barr ba su san wa'annan asaru ba na cewa a yi juma'a kafin zawal a ce duk sun jahaje su to sun san su kuma a wajen su ba su isa hujja imma dai suna da illa ko kuma ayimma magabata ba su yi riko da su ba da haka su ma suka basu da haka ibnu abdul bar a cikin istiskar duk sai da ya sarbin waɗannan hadisai na cewa an ruwaito da afaru na cewa an ruwaito yin juma'a kafin zawwal sai ya ce wa zakarna ila hadhihi al-akhbar yace in an tuna fa duk waɗannan hadisai mun faɗi illolin su wa da'afa asanidi ba'dha da kuma raunin isnadu da musu daga cikin su kuma wa innahu lam ya'ti min wajhin yuhtaju bi kuma dukkan su babu wani hadisi daga cikin wanda ya zo ta fuskar da za a iya kafa hujja da shi babu daga cikin hadisan da suke cewa a yi jima'a kafin zawar babu yace saboda haka ma imamu maliku ya dauki wani hadisi wanda kamar shine ma'auni a cikin sanin wakatin jima'a wannan mai magana din fisa din nan tabarman nan da ake yarbowa a jidarul gabi wanda an shi cikin muwatta watan bangon yamma na masallaci yace idza gashiya in fi saka kullaha zillu shamsi kharaja umar bin khattab ba kai ke cewa ba shi wancan yace ya lura yayi la'akari da da zaran inuwa ta lullube wannan shimfidar yanzu za ka sidna umar ya fito to watan inuwa ba za ta lullube ta ba sai zawali yayi don haka imam maliku ya zaɓi wannan imamu ibnu abdulbar a cikin istiskar ya ce wa ala hada jama'atu fuqaha il ansar akan wannan ne dukkan fuqaha ul ansar suke cewa jimma'a sai zawale haka wani ba zai zo da sabon addini ba na magana cewa watan ayi jimma'a kafin zawal karfe tara sai ayi jimma'a kuma an tambaye shi dalili kuma abin takaici cikin makaranta ce ba jimma'a ba ce gahili ne fa suke sallar saboda tausaya aka tambaye shi dalili tausaya ma ɗaliban shi in rana ta yi akwai ƙanana da sauransu don haka ya yi haka nan farko dai kaga ba masallaci ba ne kwata-kwata ba masallaci ba ne to ina magana aukar da jima'a ba masallaci ba hukuncin shi sannan waɗanda yake magana kan sun ba ma inda jima'a ta kama ba ne ƙananan yaro ina jima'a ta kama ƙaramin yaro to yana daga cikin rigingimu irin wannan to amma ibnu abdul barr yace duk akan fuqaha wal ansari suna akan wannan alladhina taduru taduru fatwa alai waɗanda duk akai a komo wajen su ake komo wajen magana fatwa to suna kan cewa juma'a sai zawali yayi kulluhum yaqulu inna al-jum'ata la tusalla illa ba'da zawal kowanne ka tsada ka bincike shi ibnu abdul barr yace shi ibnu abdul barr magana shekara dubu ce na ibnu abdul barr to shi ma abin da yake cewa fuqaha wal asar tun daga sahabbai tabi'ai tabi'u tabi'in da ayyima duka sun tafi ila an qala wahi atharun kulluha laysa bil qawiyya har ya kai ga cewa waɗannan atharun da suke dogara da su cewa kaza muawiya ya ce kaza wani ne ya ce kaza an roji daga sayyidina ali ce dukkan su atharun laysa bil qawiyya ba su da ƙarfi wanda za a iya kuma wala naqala hal a'imma a imma din imam malik imam shafi imam abu hanifa ahmad bin hanbal dukkan su ba wanda ya shirafu daga wannan kuma ta wata fuska suna kafa hujja cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce juma'a idi ce ta musulmi to sai suka kafa hujja tunda an ce idi ce shi idi da safe ake yi don haka ashe a iya yin juma'a da safe tunda idi ce shi ma aka ce musu bai sabuwa wannan ibnu hajar yace shi ma bai sabuwa abin da yasa bai sakuwa wannan tashbihi ba yana nuna kulliyar juma'a ta kamantu da idi ba in haka ne ai haramun ne yin azumi ran idi sai a tambaye su haramun ne yin azumi ran juma'a muttafaqun alaihi yin azumi ran idi haramun ne Allah ma ya la'anci wanda ya azumi ran idi to sai a tambaye su yanzu yin azumi ranar juma'a haramun ne ibnu hajar yace sai a tambaye su akan haka yin azumi ranar juma'a haramun ne ba haramun bane kaga kenan ba daidai bane sannan kuma ƙari akan magana ibnu hajar ai ita juma'a ana mata huduba ko bayan kafin ayi sallah ake huduba amma idi fa to ai tunda idi ce ita ma to sai ayi huduba kafin haka saboda idi kafin haka ake huduba saboda haka akwai abubuwa da yawa da suka bambanta su yace kulluha atharun laysa qawiya wato atharu ne waɗanda suke ba su da ƙarfi kuma ibnu hajj ibnu abdul barri yace ajma al muslimuna musulmi sun haɗu aka ala anna man sallaha waqta az-zuhri faqad sallaha fi waqtiha duk wanda ya sallaci juma'a a lokacin da ake azhar to ya sallaci juma'a ya sallaci juma'a ya sallaci juma'a kuma ya kawo watan isnadoda wanda ke tabbatar da haka na asaru daga sahabbai irin sayyidina ali din arwaita ya ce sallaitu khalfa ali bin abi talib al-jum'ata ba'da ma zalat ash-shams na sallaci juma'a bayan sayyidina ali bayan rana ta yi zawal wata riwaya kuma ta abi razine yace sallaitu khalfa ali bin abi talib al-jum'ata hina zalat ash-shams lokacin da rana ta yi zawari don haka imamu ibn abdulbar ya ce wa'ala haza mazhabul fuqaha kullihim la tajuzu aljum'atu indahu walal khutbatu laha illa ba'da zawari yace ko kadan juma'a ko khutbata bai yiwa sai bayan zawari yace inda sabanin su yake me tsawon lokacinta an ji sai zawali ya za a yi ta to yanzu daga lokacin da zawal har ya zuwa yaushe ake iya yin jima'a kan ce lokaci yayi sai a tsaya nan insha Allah lamun ma'aka